ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاشدا قوتن جمادة الثاني شكرة تدبو دير داري حدود أربعين دبقى هجرية wanda ya dace da bakwai ga watan sha biyu shekara ta 2025 miladiya muna darasi na ɗari da saba'in da tara a cikin wannan littafi mai albarka littafin muktasar zadul ma'ad wanda kuma shi ne darasi na ƙarshe a cikin wannan littafi insha Allah yau da taimakon Allah za mu tashi faslun fi ko faslun hukumi sallallahu alaihi wasallama fi alwafa'i bil ahadi wa li aduwihi wa fi rusulihim Allah yuqtatalu ko Allah yuqtalu wa la yuhbasu wa fi an-nabzi ila man ahadahu ala sawa'in idha khafa minhu an-naqd wannan fasali ne ibn al-qayyim Allah ya masa rahama zai yi bayani dangane da hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallama na cika alkawari ana so musulmi ya zama mai cika alkawari a duk inda yake kuma koda wa abokin gaba ne a cika masa alkawari masoyi a cika masa alkawari aduwi ma a cika masa alkawari idan an masa da kuma 'yan aiken abokanan gaba na samun abokanan gaba su yi aike gurin annabi saboda tsabar suna da aminci sun san ba za a ci mutuncinsu ko a tozarta alkawarinsu ba a cikin tsananin fada da gaba da ake sai su aika 'yan aike su je gurin annan muhammad suna da sallama sannan kuma magana akan wato mayar musu da alkawarinsu yayin da aka fahimci cewa za su warware alkawari an yi alkawari da kafirai na amana akan kaza akan kaza to sai a juyar musu a mayar musu da alƙawarin su fambiz ilayhim ala sawa kenan a idza khafa minhum naqd in aka ji tsoron warware alƙawari sabata annahu qala li rasulai musailamata lamma qala naqulu innahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula anna rusula la tuqtalu laqataltukuma ya inganta ya tabbata wata rana musailamatul kazzabi sun aiko yan aike guda biyu zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi sallama suka je wai su gaya wa annabi cewa musailama dinnan fa annabin Allah ne a gaban annabi saboda cin fuska suka ce wai akwai wani musailama shi ma din annabi ne su su biyu manzon Allah yake cewa laula anna rusula la tuqtalu da ba dan ba a kashe yan aike ba ar-rusul ana nufin yan aike a ka'idar shari'a komin fada komin kiyayya da gaba da kake yi da mutum sai ya aiko a turo maka da sako na magana ko takarda to shi dan aike bai da laifi ba a kashe shi ar-rusula la tuqtalu wallahi da ba dan ba a kashe an aike ba a ka'ida a shari'ar musulunci da sai an kashe ku kanku da kuka ka faɗi wannan kalma to kenan kun ga an koya mana sunna idan ana zaman ɗarɗar da wasu ko wasu da suke wa mutane ta'addanci ko suke wa mutane barna sai suka yi aike dan aiken nan ko a cikinsu yake ko ba a cikinsu yake ba in dai rasul ne dan aike ne to ba a kashe shi yanzu kaman barayin daji ko kidnappers ko duk wasu waɗanda ake ganin suna yi mutane ta'addanci a yau a sai suka yi aike sai a gaya mutanen gari ga abu kaza da muke so ko a bar yin kaza ko ai kaza ko za mu yi kaza to dan aiken nan sai dai ya faɗi aiken sai ya koma bai halatta a rike shi ba bai halatta kuma a kashe shi ba shine ar-rusul la tuqtal wannan hukunci na farko kenan wa sabata anhu annahu qala li abi rafi'in wa qad arsalatu quraish ilayhi a a wa arada an la yarji'a fa qala inni la akhisu bil ahdi wa la ahbisu al buruda ولكن ارجع إلى قومك فإن كان في نفسك الذي فيها الآن فارجع وثبت أنه رد إليهم أبا جندل ولم يرد النساء hukunci na ɗaya kenan hukunci na biyu da za mu ɗauka a nan shi ne ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya abu rafi abu rafi ƙwarin shawa ne suka aiko shi a ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam to abu rafe shi yayi niyan in ya zo gaskiya bai zai koma ba su suka turo shi amma yana ganin tunda Allah ya kawo shi gurin annabi gaskiya bai zai koma ba annahu la yarja sai ya ce da ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ayya la akhisu bil ahad ya abu rafe bana bana bana tauye alƙawari shine akhis la anqudu ba na karya alkawari kuma wala ahbisul burud alburud kamar albarid mail ɗin aike ɗan ɗan saƙo ba na riƙe ɗan saƙo tunda aiko ka suke yi suka yi to ka faɗi saƙonka ka koma ba na yin haka ba zan warware alkawari ba sai dai in su suka warware sannan kuma sai dai in na fahimci za a sha'ince ni to amma ba zan riƙe ka ba irji ila qaumik ka koma wajen mutanenka yana so ya imani yana so ya zauna da annabi amma saboda wannan ka'ida din da ya kafa yace a sai dai je nemo ta hanyar daban wanda ba ita ba Yasa tana da tsawo tana da daɗi to amma ba mu da lokaci yace idan a cikin ranka akwai abin da yake kan ranka yanzu na imani da ni da sona da ƙaunana babu komai ka je ka ci gaba da ɓoyewa har lokacin za ka samu dama ka ballo ka taho amma ba ta hanyar sako an aiko ka kuma a jina rike ka ba wasa bata annan horar da ilayhim aba jandal ya tabbata kuma annabi ya juyar da abu jandal amma wannan hukuncin banda mata baya juyar da mata alayhi salatu wassalam baran yadu da nisa sai kawo mana a dalili in akan mata ne waja'at subai'atu al-aslamiyya فخرج زوجها في طلبها فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءت إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار فاستخلف فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يخرجها إلا الرغبة في الإسلام وأنها لم تخرج بحدث أحدثته في قومها ولا بغضا لزوجها فحلفت فأعطى زوجها مهرها ولم يردها عليه نعم wannan riwayar ibn hajar ya kawo ta a cikin al-isaba subai'atul aslamiyya ta fito wata rana ta gudo subai'atul aslamiyya ta fito ta me ta gudo mijinta ya biyo ta mijin subai'a yana neman ta ruwa a jallo sai Allah kwatsam ya saukar da aya ya kwanda kawai imani idan mata mumine suka zo muku to kaga dalilin da ya sa annabi baya mayar da mata don Allah ne ce kar ya mayar da mata saboda hukuncinsu daban ne yawwa idan mata masu imani idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin wanda sun yi hijira suka zo muku to ku jarabce su ku gwada su ku yi testing din su famtahinuhunna Allah shi yafi kowa sanin imaninsu idan kun gane su muminai ne to falatar ji'uhunna ila kufar kar ku mayar da su wajen kafirai to shine aka ce annabi baya mai da mata amma kaga maza yana mayarwa kenan aya ta shafi me mata ne kawai banda maza da ta zo ita subayatul asamiya ga abin da ya faru annabi ya ce zaki mana rantsuwa tsakani da Allah cewa abu na farko babu abin da ya fito da ki illar ragbatu fil islam kwaɗayin musulunci tsabar son musulunci yasa kika ballo daga cikin ƴan uwanki kafirai sannan abu na biyu lam takhruj bi hadathin ahdathatu ba wani laifi kika je kika aikata ba kika fito daga gidanki fi qaumiha baki aikata wa mutanen ki laifi ba barna kika yi kika gudo gurin Muhammadu ba kaji sharadi abu na uku wala bughdan li zawjiha ba kuma tsabar kiyayya da gaba da mijinki ya fito da ke ba waɗannan abun uwa guda uku a nake so ki mun rantsuwa ba su suka fito da ke ba shine sharadin in rike ki yake so bai'a ta rantsi da Allah fa halafat shikenan sai ga mijinta ya zo shi fa a bashi matarsa a juya masa da matarsa manzo Allah ce ai ta rantsi ga abin da ya kawo ta kuma mu muna da aya ga abin da Allah ya ce mana abin da kawai zamu maka karbi sadakinka da ka bata ka tafi ba za mu mayar maka da ita ba shikenan wala mu yarudda alaihi annabi bai mayar masa ita ba to idan aka samu mace ta ballo ta fito to ita rike ta ake a gwada ta a tabbatar ba ba tsabar kwaɗayi musulunci ya kawo ta sannan kuma ba barna da ta'adi ta yi ta gudu ta zo ta makale muku a wajen ku ba kenan kaga nan ba imanin ne ya kawo ta ba ina fata ana fahimta yawwa kawai abin da ake so imanin ne ya fito da ita to sai ku taimaka mata ku agaza mata ku tallafa mata gaskiya malamai ana samun matsaloli yau wannan masu da'awa suna iya ganewa za ka ga mace ta fito daga wani guri wataƙila musulunta ta yi ko kuma so take ta musulunta ta gane addini amma babu hanya da za ta iya karɓar musulunci na in ta zauna iyayenta su kashe ta a garin su ba wanda zai taimake ta in ma akwai musulmi a garin ba za su iya ɗaukar nauyin ta sai maka mata ba wataƙila iyayenta sun fi ƙarfin waɗannan musulmin ƙauyen nasu sai ta shigo birnin Kano abun tausayi sai ta rasa wa zai dauke ta a Kano sai a ce a tura ta hizba a tura ta hizba haka muke tura hizba amma shin hizba suna da wadata gwamnati ta ba su wannan kudade da gidaje da za su rinka karba irin waɗannan mata wata an mata auren dole ta gudu ta rasa inda za ta yi in ta gudu sai a ce ta tafi hizba inda in hizba za su ba ku labarin irin bala'an da suke tunkara amma ku sani hizba ba ta da wani gidannan gida da za ta ajiye abincin da za ta ba su ya za ta yi da su sai dai su san dabarun da za su yi ta buge-bugen waya gari kaza malam wani kaza ko za a tura ta wuri kaza abin da ya ba daɗi da a ce attajiranmu masu kuɗinmu za su gina gidaje masu kyau irin wannan su gyara su ce duk wanda ya zo yake buƙatar taimako aka gwada shi aka tabbatar a ajiye shi a bashi abinci a koya mai sana'a in mace ce a nema mata mijin aure za mu mata aure a taimaka mata to da kano ɗin ta zama lalle cikakkiyar kano mai karɓar musulunci da musulmai amma da yawa idan mutum sha wahalar musulunci a jiharsa a arewa kano yake tahowa to amma abin tausayi in ya shigo kano sai ya rasa yadda za a yi da shi yanzu kai in wata budurwa ta zo ma daga wani gari ka bincika ka tabbatar ga abin da ya fito da ita ba shakka ba ka tabbatar ya za ka yi da ita ina za ka kai ta wace ƙungiya kake da ita ta addini mai ƙarfi da take da gida da ta ajiye na waƙafi za ta kula da waɗannan matan wace makaranta za a sa ta yau fa lalacewa mu ta kai mutum zai zo maka i musulunta ya tabbata musulunta ya wallahi ba inda za ka sa shi ya tabbata ya musulunta kuma magana ta gaskiya amma yana buƙatar abinci yana buƙatar sana'a yana buƙatar inda zai rayu ya zo na koyi sallah da alwala da tsarki ina za ka ajiye shi a nan garin kano wani wuri ne aka yi shi da tsari da za a yi rijista a je aka yi wanda yake da wannan larura yana so ku gane raunin musulunci hatta a nan ɗin kuma kano uwa ce ba yanda za a yi dole ta karɓi wannan haihuwa uwa ce kano jagora ce dole ne manyan kano dole gwamnatin kano ko tana so ko ba ta so gwamnatin kano dole sai ta sa hannu akan harkar addini dole ta zuba kuɗi a yi abubuwa na addini ta wata ma'aikata da za ta rinka kula da irin wannan larurori wata iyayenta suke neman ta za su kashe ta wata musulunta ta yi saboda Allah wani ya musulunta ya baro garinsu ya ji ana Kano Islam Islam Islam to wannan hidima da nauyi in ba gwamnati ba za ta dauka to gwamnatin mu kuma musulma ce 100 bisa 100 ko akwai wani shakka ko akwai sofa ne a ciki babu kudin mu ne kuma ko ba namu bane kudin jihar mu ne kuma mu musulmi ne sai gwamnati ta yi wata ma'aikata da ta shafi wannan abun to ne shine abin da 'yan siyasa ya kamata su rinka fada da kwakwalwarsu suna yi ina mamakin mutum wai yana Kano yana shugabanci a Kano wai yana jin tsoron wani dan ya hidimar addini ina mamakin wannan abu idan wancan dan jihar zai rinka salwantar da biliyoyin kudi yana turawa wa cocinsa wa addininsa da da'awarsa kai nawa ka ware kake turawa addinin musuluncinka ko baka ɗauki kudi ka raba mutane ba amma akwai abubuwa na taimakon addini so yana da kyau kuma ku gane muhimmancin hizba a cikin al'umma wanda yau wannan hizbar tana cikin abin da ake da'awa ana sukan shari'a state daga cikin abin da za a fara rugurgujewa a kashe hizba ya zama babu hizba a cikin musulmi dan abin da ma suke na taimakon addinin a rushe shi a hana shi kada Allah ya nuna mana wannan lokaci kuma kada Allah ya ba su nasara akan wannan mummunan abu da suka saka Allah ya ganar da mu ina wannan bayanai ne ba dan komai ba saboda ku matasa masu tasowa wataƙila Allah zai ba ku dama ko kuma wani ɗan siyasar mai dama Allah zai ji yadda muryata ta shiga cin kunnensa ya gane yadda musulunci yake da kamfa da buƙatar taimako akan irin wannan amma ana samun su kullun ne ana shigowa Kano kullun ne kuma malami mai da'awa mai karantawa ya sani wata ma da 'ya'yanta za ta zo maka ni a hannuna nan wallahi tallahi fasto babba daga wancan unguwar ya zo ya musulunta kuma na bincika da gaske matashin faso mai ilimi wayayye ya zo muna hudu ba aka tsaye da ni na ba shi kalmar la ilaha illallah aka yi kabbara a masallaci kamar zai yanke muna gama jawabi da komai sai ya tsaya na ce ogato ni ma zan karisa gida sai ce a ai ainihin sun kore ni a gidana ya ce gida suka bani da motar hawa da matata ɗaya da ‘ya'yana suna yin makarantarsu sun kore ni sun yi komai yanzu haka matata tana titi wana sai na zo wurin ku musulmi na musulunci za ku taimake ni kuma abin da yasa suka kore ni saboda sun ga interest ina akan musulunci na ce to ina masu kabbara ta kowa ya ɗan ya yayi gaba haka ake yin ai musulunta ku ta kabbara kowa yayi gaba wallahi na gaya muku ne a kai na faru ana usman bin affan shekaru da yawa na rasa yadda zan yi da mutumin nan na buga na buga na kira hizba suka ce wallahi malam ba mu da gida ya za a yi toto malam a nan ƙara tunani dai shi fa da aka ɗauke shi a matsayinsa na fasto limaminsu an kama masa gida a sabon gari da motar hawa da albashi dubu kaza da kuma makarantar 'ya'yansa duk an ɗauke masa nauyi su haka suke in su ne haka suke gidan zamansa albashinsa kudin makaranta yayansa uniform ɗinsu komai da komai da ofis ɗinsa mai kyau kawai zuwa zai ran lahadi ya rinka ihu ya yi zage-zagensa shikenan kawai yana da kyau ku je aiko musulmi don ku gane rashin tsarinku da rashin kulawa yanzu duk a cikin ku duk malamin da ya kuskure ya zama malami shi zai riƙe kansa duk limami da ya kuskure ya zama liman to fa shi zai da kansa ko ka yi limancin ko kar ka yi kai ka san yadda za ka yi to su ba ka suke ba da haka dai wannan bawan Allah dole haka na ɗauke shi na yi waya Kaduna su gaskiya mutanen Kaduna Allah saka musu alkhairi a daɗin ban sani ba zuwa yanzu ko yana nan tsarin suna tsari akwai ta ma'aikata da suke da shi duk wanda ya musulunta za a ajiye shi wata uku akwai amai duk sana'ar da yake so da wurin zamansa da abincinsa kuma zuwa wata uku nan kuma za a sallame shi a nemo wasu kuma to can muka tura shi can ya je koyi sana'arsa kuma daga nan da ya je kama abin da zai kama mun kuma nan neman masa Allahu akbar ya kama hanya ya tafi Allah ya mu gani muna da attajirai mu a nan Kano a duk Najeriya muna da manyan manyan masu kuɗin da ana lissafa su suna ci wanda suka fi kowa kuɗi a Najeriya ko a Kano suke ai a Afirka ma ko to ai mun akwana ma rage su amma kuma nan Kano muna cikin inda aka fi talauci akan taimakon addinin musulunci kaga waɗannan da suka fi kowa kuɗin ne ya kamata mu ga gudunmuwar da suka bayar na taimakon addinin musulunci ba wani ɗan sadaka da mutum yake rabawa a can ba shi ba ya yi kaɗan taimako sosai wanda addinin musulunci zai amfana shi najeriya gaba ɗaya za ta amfana da shi shi muke nufi tsari a ce in wani ya musulunta ga inda za a ajiye shi Allah gane da mu wa qala Allah ta'ala wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbidh ilayhim ala sawa inna Allah la yuhibbul kha'inin cikin suratul anfal shi ma nan ibnu qayyim yana bayani ne cewa yanda aka fahimci kafirai za su warware alkawari bayan an yi alkawari da su za su warware to sai a mayar musu da alkawarin da aka yi da su a ce to gashi mun mayar muku kafin ku zo ku ci amana mu koma inda muke da Allah baya son masu ha'inci wa qala sallallahu alaihi wasallam man kana bainahu wa bain qaumin ahadun fala yakhullanna aqdan wala yashuddannahu hatta yamdi amaduhu أو ينبذ إليهم على سواء سواء الترمذي manzo Allah ce duk wanda yake da wani alkawari tsakaninsa da wasu mutane kar ya yadda ya kwance kullin alkawarin kar kuma ya da karfafan alkawarin ya daure shi sai lokacin da aka yi alkawari ya zo kun yi alkawarin shekara uku to kai kar ka ja da baya kai musulmi sannan kada ka daɗa ƙarfafan alkawarin sai in lokacin ya zo ka ce to ko za mu ƙara wani alkawarin in ma za ka warware kar ka warware sai dai in ka fahimci akwai cin amana wa in ma ta kafan na min ƙaumin khiyanatan kenan fambiz ilayhim ala sawa inna allaha la yuhibbul kha'inin وثبت عنه أنه قال المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم حديث يازو شن أبو داود كتاب الجهاد ابن ماجه دا أحمد رواية أمر بن شعيب النبي عن جده الباني إن كانت تشأت شن سنة أبي داود سنة ابن ماجه su musulmi jininsu kai ɗaya ne kuma alkawarinsu wato wanda bai kai ba ƙarami a cikinsu yana iya ɗauko alkawari kuma a amsa alkawarin da ya abin da yake nufi wanda mai yake mai ƙarancin daraja da a matsayi a cikinmu yana iya zuwa ya je ya yi alkawari da kafiran gari kaza ko na unguwa kaza ya ce jama'a wane wane a gida kaza unguwa kaza in an je kar a taɓa shi na ɗauko alkawari su wane na ba su aminci to ko da ƙarami a cikinmu wanda bai kai ba in yayi wannan dole a sallama a kyali ba ce kada Allah kai waye har zaka zo kai wani a ba ai wa yas'a bi zimmati bi zimmatihim adanahum yanzu an zo wata kila ana neman wani sai aka ji labarin gashi ma a gidan wani a cikin Kano wani ya ɗauko shi ya ajiye shi ya ɓoye shi sai a ce kai ashe munafiki ne kai ya za a yi kaza kaza ba a yi haka ya me kake so ce ya shiga cikin inuwata da alfarmata a matsayina na musulmi sai a ce shikenan ba damuwa duk abin da ake so dole sai dai a haƙura saboda ƙarfin musulunci kuma ko ƙarami ne ko yaro ne an gane wannan duk ka'idoji ne na zaman lafiya wa sabata anhu annahu ajara rajulaini ajaratu ma'umuhani ibnatu ammihi hadisi ya zo ajarna man man ajarciya ummu hane kenan abinda ake nufi da ajara wato ba da wani kariya ka ɗauko mutum ɗaya ka ce na ba shi kariya ko na ba shi tsaro ko yana cikin alfarmata to ajara rajulaini ajaratu ma ummu hane ummu hane da cijiyar mata babbar mace mai daraja mai tarihi ummu hane to ta ba da kariya wa wasu mutane guda biyu don da ba musulmi ba manzo Allah ya ce wanda ummu hani ta bawa kariya mu ma mun ba su kariya an gane ku to shine almuslimuna tatakafu dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahu wa sabata anhu annahu ajara abul as kaga wannan uku abul as lamma ajaratu ibnatuhu zainab abul as yarsa Zainab ta bashi kariya ta bashi tsaro ta bashi makotaka to kuma annabi ya bashi shi ma sun maƙala yujibu alal muslimina adnahum ko na ƙasa daga cikin musulmai zai iya yin wato ba da kariya ga wanda da tsaro hadisi imamu ahmad ina fata ana fahimta wa fi hadisin akhar yujiru al muslimina adnahum irin wancan ne dai wa yurdu alaihim aqsahum karami daga ciki mai karancin daraja a cikin musulmi zai iya yin wato ba da makotaka da kariya sannan kuma zai iya juyar musu ko da mafi nisa daga cikinsu to zai iya ba da kariya zai iya tsarewa wa ya ruddu alaihim aksahu malam yayi bayani yace fa hadi arba qadaya muna da abubuwa ne guda hudu a cikin nan minha daga ciki a cikin wannan riwaya annal muslimina yadun ala man siwahum lalle musulmi hannu ɗaya ne gaba ɗaya akan wanda ba su ba kansu a haɗe yake wa hada yamna tawliyatul kufari shay'an min alwilayati wannan yana hana a ba wani kafiri daga cikin kafirai wilaya wani shugabanci wani nauyi alhali ga musulmi suna tare kuma a sa wani wanda yake ba su ba a kansu in a tsarin musulunci ne sai dai a demokradiya wannan kam ya halatta a demokradiya amma a tsarin musulunci yawa sai musulmi wa qawluhu yaruddu alaihim aksahum mai masararsa yujibu anna yujibu anna sariyata idza ghanimat bi quwwati jaysh al-islam kanat al-ghalimatu lahum wa lil qasi min al-jaysh id bi quwwatihi ghanimuha abinda yake nufi wa yaruddu alaihim aksahum rundunar yaƙi idan ta ciyo ganima da ƙarfin sojojin musulunci to wannan ganima tasu ce hadda wanda yake wato aksahum wanda yake nesa kasu kenan cikin rundunar yaƙin wanda ba ba ɗan gaba gaba ba amma dai yana cikin sawat yana cikin duhu yanzu anan watakila munan masallacin gaba ɗaya aka ce ai mun je mun yi wani abu aka zo a lissafi sai aka ce ai dukan mu ne muka yi to amma a cikin akwai mai rauni a cikin watakila ba abin da ma yayi kun gane to in an zo dole har da shi za a raba ina fata na fahimta kuma idan yayi magana ya ce kaza dole a saurari maganarsa saboda ai shi ma da ƙarfinsa aka wannan tunda dai an hada da yawansa wa anna ma sara fi baitil mali min al-fai'i liqasihim wa danihim duk kudin da ya shiga cikin lalitar gwamnati akwatin ajiyar gwamnati asusun gwamnati baitul mali to fa kudi fa na kowa da kowa ne da na kusa da na nesa shine liqasihim wa danihim da yan hannun dama da yan nesa nesa wanda ba san da su ba kudin gwamnati kudin gwamnati in dai a gwamnatin musulunci ne kowa yana da rabo wani kana sababu aka zai dani koda da koda sababin karban dukiyar mafi karanci mafi ƙasa ƙasa a cikin su ne kowa dai yana da shi na kusa kai danihin wannan daga duno ne aka kasi kuma wanda yake na nesa manzo Allah ya sai magana karban jizya wa akhadha aljizyata من نصارى نجران وأيلة من العرب ومن أهل دومة وأكثرهم عرب وأخذها من أهل الكتاب باليمن وهم يهود وأخذها من المجوس ولم يأخذها من مشركي العرب قال أحمد والشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس جزية عندما لدي ما نبغى أكن جزية من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأكل بجزية هراجي كنا أنغانيكو وني tax haraji daga nasara kiristan najiran da kiristan aila cikin larabawa sunan gari ne da kuma mutanen dauma daumatul jandal yace wa aksaruhum da yawa yawan su dun larabawa ne amma tunda ba musulmi bane an karbi jizya sai sun bada jizya abinda ake nufi wanda bai musulmi ba idan ya shigo garin musulmi idan ya zauna baya musulunci to za a yi sharaɗi da shi za a zauna lafiya da shi kar ya yi ɓarna kar ya ta'adi kar ya gayyato abokanan gaba kuma kar ya kawo abin da zai lalata tarbiyyar musulmi ka yadda eh na yadda to zaka shiga kasuwar mu kai kasuwanci zaka shiga gonakin mu kai noma abin da gwamnatin mu za ta bayar kai ma kana da shi kana da amfanuwa da shi amma da sharuɗa zaka rinka ba da haraji na zaman ka a gari tunda ba addinin garin kake ba wannan shine a ka'idan musulunci ko yanzu ma idan ka je kasashen da ba naka ba ai kana biya jirgin nan duk jirgin da za ka hau ka je wata ƙasa sai ka biya duk garin da za ka sauka sai ka biya wasu kuɗaɗe dole ne so ba na abun bako ba ne da musulunci ya ce wanda zai zauna a garin musulunci ba musulmi ba zai ba da haraji tax haraji kan ya zama abinci abincin gwamnati ne yanzu a duniyoyi ma gaba ɗaya kowa da kowa ma ana sa ya biya to in gwamnatin musulunci ne ma dama ana biya dan ba haka babu wani aibu dan an ce wai shari'ar musulunci ta sa wanda ba musulmi bai ba da haraji wannan ba laifi bane su ma suna karba a wurin waɗanda suke musulmin ne a inda suke da dama da haka annabi ya karba kuma ya karba daga ahlul kitab a Yaman Yahudawa ma sun bayar Nasara sun bayar Yahudu ma sun bayar Majusawa ma sun bayar wa akhadha min al-majus amma bai karba daga mushrikan Larabawa ba Imam Ahmad ya ce ba a karba ita jizya sai daga ahalul kitab da majus in ji imamu ahmad da imamu shafi'i shi mai amfanin haraji harajin da ake sa musu da shi ne ake taimakon musulunci a taimaki gajiyayyu a agazawa waɗanda suke mabukata ƙa'idar haraji idan an karɓa a hannun mutanen ƙasa to ana aiki ne wa 'yan ƙasa zalunci ne a karɓa haraji ba a yi aiki wa 'yan ƙasa ba wani shi kadai ya bude akwatinsa a ta dura masa harajin al'umma kudin wuta ne kudin haram ne ko matar wani a ta tura mata kamar yadda ake samu wasu harajan idan an karba sai ka ta bincike ka ga talaka kam da ya bada wannan harajin me aka masa kuma duk harajin da gwamnati za ta sa ta karba a hannun mutane ya kamata gwamnati ta fitar da bayanai kafin ta karba haraji in ya kai percentage kaza za a muku kaza na kaza ne a ganshi kuma a aikace amma ba wai a karɓi haraji a takure mutane a ciri kuɗinsu a dole a bankuna a ciri kuɗinsu a dole dole a kasuwanni ko a rufe musu shaguna in ba su bayar ba sannan su yi ta ba da kuɗin wani kuma ya je ya ce sayan private jirgin sama yana ta yawo da shi a ƙasa yana tafiya ƙasashen turawa yana sayan manya-manyan gidaje yana sayan kamfanoni yana buɗe wuraren sana'a nasa da shi da kabilarsa ba wannan haramun ne wannan zalunci ne wanda ya kamata manyan gwamnati su sani cewa in dai an karɓi haraji a hannun talaka ko hannun mai kuɗi to ya kamata a fidda wani plan wannan ina magana ne a tsarin musulunci tsarin adalci kuma na san tsarin kafircin ma suna da wannan tsarin cewa ya za a yi da kuɗin ba laifi an karɓi haraji an gyara mutane asibiti karɓi haraji a takura mutane kowa ya bayar su ga sabon asibiti da ana wahalar shiga asibiti yanzu gadaje sun yawa da ana biyan kuɗin magani a asibiti saboda albarkacin harajin da kuke bayarwa an ɗauke muku kuɗin magani da in za ku za ku yi kaza za ku yi kaza sai kun biya kuɗi yanzu ba sai kun biya ba an karɓi harajin ku da yawa an sauƙaƙa muku wasu larurori na rayuwa wutar lantarki da kuna siya to kun samu haraji mai wadatacce an rage farashin wutar lantarki da kuna an yi odar kaya ana ba da kaza ana ba da kaza to yanzu tunda kuna ba da haraji an rage farashin arziki ya yaɗu a ƙasa gari ya ginu a yi muku hanyoyi a yi titi a kashe muku kuɗi a samar da tsaro a zauna lafiya kaga wannan haraji ya yi amfani mai kuɗi ya bayar talaka ma ya bayar amma me yasa yau talaka ke jin tsoron harajin da za a rinka karɓa saboda idan an karɓi kuɗin bai san yadda za a yi da kuɗin ba za a iya faɗa watakila a haka a jarida cewa gashi amma kuma a aiki sai a nemi abin a rasa to wannan shine fiya da mutane suke ji da tsoron da mutane suke ji yayin da aka karbi kudaden harajin su shugabanni su ji tsoron Allah jagorori su ji tsoron Allah manyan ƙasa su ji tsoron Allah yayin da aka farlanta wa mutane haraji suna ba da waɗannan kudade to lalle ya kamata a yi musu aikin da za su gani a ƙasa yanda talaka zai ji a jikinsa lalle harajin nan da ake karba ya yi amfani ya samu natsuwa ina fata ana fahimta yanzu misali in mutum zai je ingila zai je amerika zai je kaza zai ba da wasu kuɗi na inshora wani inshora na lafiya ne ko da wata larura ta faru emergency wani accident ko wani abu tunda ka shigo kasar su da visa su to za a dauke ka a kai ka asibiti a maka wannan treatment din kyauta ba dan kuma saboda ai ka biya wannan kuɗin ina fatan kuna ganewa ka biya to tunda ka biya kaga sai kaga services din to amma ka biya baka ga amfani ba ai amfani da karfin mulki da dama a tara kuɗi a sace wani ma ya je ta sayan gidaje a wasu wurare yana ta bukata wannan shine abin da mutane suke jin tsoro Allah dai kiyaye mu Allah kare wannan kenan to manzo Allah ya karbi haraji akan waɗannan jizya ya karbi tax tax a gurin su kenan shi tax taxation a musulunci akwai taxation yana da malamai yan Islamic finance sun yi rubutu akan taxation da da da da harkar hada-hada kuɗi ya ake da tax idan an karba duk yana nan a rubuce yadda za a sarrafa shi ta hanyar adalci waƙalar ta'ifa wasu mutane suka ce tu'khadu min al'umumi kullihim ai ba wani maganar haraji kowa ma za a karba daga gare shi ko ahlul kitabi ne ahlul kitabi bil qur'an wal majus bis sunna qur'ani yace ahlul kitabi su bayar majusawa sunna tace ta bayar su bayar wa man adahum yalhaqu bihim duk waɗanda ba majusawa ba da ahlul kitabi ba a riskar da su suma su je su biya haraji wannan ra'ayi ne daga cikin rayukan malamai li'annal majusa ahlus shirki ahlus shirkin la kitab la kitab lahu su majusawa mushrikai ne ba su da littafi ba majusai bai da attaura bai da linjila bai da qur'ani bai da komai shi bai da littafi ba majusi in ka ji an ce wani majus ne an gane ko majus hadhihi al-umma fa akhad fa akhduha minhum dalilun ala akhdiha min jami'il mushrikin tunda annabi ya karba daga wurin majusawa inji ibn al-qayyim su da ma ba su da littafi to dalili ne kowane mushriki ma ya bayar an gane ko wa inna ma lam ya'khudha min mushrikil arabi to amma me yasa bai karbiya daga mushrikan larabawa ba ai ibn qayyim ka faɗa bai karba daga mushrikan larabawa ba a can baya wa lam ya'khudha min mushriki al arab to me yasa li'annahum aslamu kullun qabla nuzuliha ai sun musulunta ne gaba ɗayan su suka zama musulmi kafin hukuncin jizyar ya sauka to shine dalilin da yasa annabi bai karba ba amma ba wai ya ware cewa shi balarabe mushriki ba zai ba da jizya bane a ba haka bane wala nusallimu anna kufra abadatil awsani aghladu min kufri majusi ibnu qayyim yake cewa maganar da ake cewa wai kafircin masu bautar gunki yafi kafircin majusawa kafircin masu bautar gunki yafi kafircin majusawa na ga muku majusawa kafiran da ba su da littafi gaba daya yace bal kufrul majus aghlab aghlas ibnu qayyim yace kafircin majusawa ai yafi kauri yafi girma فإن أبدة الأوثان مقرون بتوحيد الربوبية masu bautar gunki ai sun tabbatar da tauhidin rububiyya wa ya faɗi wannan ibnul qayyim menene tauhidin rububiyya sun tabbatar Allah ne ya halicci sama da ƙasa wala in sa'altum man khalaqa samawati wal arda yaquluna Allah in ka tambaye su wa ya halicci sammai da ƙasai za su ce Allah ne wa ya kawo ruwan sama Allah ne wa ya kawo iska Allah ne kuma amma duk kafirai ne duk sun tabbatar da tauhidin rububiyya menene tauhidin rububiyya tauhidin halittan abubuwa a duniya waye halicci sama Allah waye halicci ƙasar Allah wannan kafirai ma waɗanda ba musulmi ba sun yarda da wannan ina fatan kuna fahimta haka yake a rubuce to amma kuma wannan imanin su da yadda da Allah shi ya halicci sama Allah shi ya halicci ƙasa bai mai da su musulmi ba kama abun mamaki wai muka ga mutum yana da awar ilimi wai har ya kai wani mataki na ilimi da karatu wai bai san wannan abin ba wai ya ce wai duk wanda ya yi imani da wannan wai kafiri ne ka duba daba wuta wuka a ciki da bayyana jahilci karara da rashin wayewa addini kullum idan mutum aka bashi girma ko aka daga shi to ya kokari ya tsare girman nasa da yin bincike da karatu duk dan kasuwan da aka ce dan kasuwa ne dan kasuwa ne to ya karfafa jari ya iya kasuwar to haka kai ma aka ce maka dokta dokta ilimi profesa profesa ne ilimi to dan Allah ka yi kokari karka je kai barnar da zaka rugurguje wannan certificate din naka ka yi hauka ko jahilcin da dan firamare ba zai yi ba abin da yake ma'alumin min addini bi darura duk kafiran nan da Qur'ani ya bada labari sun yadda Allah ne ya sama sun yadda Allah ne ya kasa sun yadda shi ne yake saukar da ruwa ko yanzu ko kiristan nan ka tambaye zai ce Allah ya rantsa da Allah sai ya nuna sama ko ba ka bane amma ya maida shi musulmi haka abin yake ha Qur'ani yaushe me yake maida mutum musulmi tauhidul uluhiyya tauhidul ibada to tunda kun yadda Allah ne ya halicci sama kun yadda Allah ne ya halicci ƙasa kun yadda Allah ne yake rayawa Allah ne yake kashewa kun yadda wannan to amma ku kadaita shi da bauta kuma shi kadai shine zai za ku bautawa ina fata ana fahimta to wannan sai suka zobe ba sa yin bautar sun yadda ya halitta amma ba su yadda su bauta mai shi kaɗai ba sai suke hada shi da wani wajen bauta da gunkinsu an fahimci wannan to ba laifi ya ce waɗannan kafircinsu aghlas fa inna abadatul awsani muqiruna bi tauhid rububiyya wa annahu la khaliqa illa Allah kuma sun yadda la khaliqa illa Allah wannan ibnu qayyim ne faɗa ba su ne malaman duniyan bare ina fata ana fahimta to kenan in an kafirce ibnu qayyim shine farkon wanda ya kafirce kenan wannan magana ta yi muni ba ta yi ba Allah sauki Allah raba mu da tsiraici muna cikin sutura ko mu zo mu yi abin da zamu a ga tsiraici mu Allah kare mu ya Allah wanda bai gane ba shi ma Allah ganar da shi Allah kuma ya raba mu da azarbabi a cikin harkar addini abinda mu sani ba mu zo mu magana kai Allah kare mu yace inna ma ya abuduna alihatahum litaqarrub litaqarribuhum ila Allah suna bauta wa allolinsu ne ba wai don ba su yadda Allah ne ya halishi sama ko ƙasa ba a'a suna bauta allolin don wai su kusantar da su zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala walam yakunu yaquluna bi sani'i sani'ina lil alam wala yastahilluna nikaha al ummahati wal banati wal akhawat a sani'aini kai ba su yadda cewa sun tabbatar wai abu biyu ne ya halicci duniya ba akwai Allah akwai gumakansu su da kansu sun yadda gunkinsu bai halicci sama ba su da kansu sun yadda gunkinsu ba ce ke kawo ruwan sama ba sama da ƙasa duk sun yadda ƙur'ani ne ya faɗa kenan ba su yadda suna tabbatar da sani aini lil alam ba sani un wahid Allah shi kaɗai ne sannan kuma abin mamaki ba su halatta auren iyaye akwai kafiran da suna halatta mutum a uwarsa ko 'yarka mace ko 'yan uwa yar uwa da yar uwa ka aure yar uwa ka uwa ɗaya uba ɗaya ko ka aure kanwar ka ko aure ba sa tabbatar duk da kafircin su wa kanu ala baqaya min dini ibrahim suna nan da dan saura sauran addinin annabi ibrahim din da suna kansa wa kana lahu suhun wa shari'a shi ko yana da littattafai yana da shari'a wal majusu la yu'rafu anhum at-tamassuku bi shay'in min shara'il anbiya'i majusawa ba a san cewa suna riƙon wani abu daga cikin shari'a annaba ba wa kataba ila ahli hajar wal muluk manzo Allah ya rubuta takaddu da wasiqu zuwa ga mutanen hajar da masu mulki yad'uhum ila al-islam aw al-jizya ko ku musulunta ko ku bada jizya walam yufarriq bayna al-arab wa ghayrihim bai bambanta tsakanin laraba da wasun su ba ba wani bambanci wai dan wani balarabe ne shan kyali sha dukkan su ɗaya ne wa amara mu'adan an ya'khudha min kulli halimin dinaran aw qimatuhu mu'afiri manzo Allah ya umarci mu'adh dan jabal ya je dukkan wani wanda yake balagagge halin yana mafarki ya bada dinari shine jizyarsa ko ya bada kimar sanin mu'afiri me mu'afiri wa hiya siyabun bil yamani kaya ne na sawa a yaman sun maza da fiha umar shi kuma umar da yazo sai ya ƙara kuɗin yace wannan kuɗin yayi kaɗan yanzu al'amura sun canja faja'alaha arba'ata dananir arba'ata dananir ya mai da su dinari hudu ala ahli zahabi masu amfani da dinari dinari hudu ga masu zahabi wa arba'ina dirhaman dirhami guda arba'in ala ahalil warik ga wanda suke amfani da warik a fi kulli fi kulli sanatin wannan biya duk shekara ne za a biya fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alima dha'afa ahli yaman manzo Allah shi ya san raunin mutanen Yaman shi yasa ya ba su wannan farashi wa Umar alima ghina ahli sham shi kuma Umar ya san wadatar mutanen Sham suna da kuɗi shi yasa ya ƙara musu kuɗi وثبت عنه أنه استباح غزوة قريش من غير نبذ أحد أحد إليهم لما عدت حلفاؤهم على حلفائه كو عدت سكي تأدلش كنا فغدروا بهم فرضي قريش وألهق ردأهم في ذلك بمباشرهم وأن الله يأي ونه كنشي ya halatta a yaƙi shawa duk da cewa ba a mayar musu da alƙawarinsu ba saboda halifofinsu ƙawayensu abokanai hulafa'uhum ƙawayen shawa sun yi ta'addanci wa musulmi suka yaudari musulmi ga darubihim kuma shawa suna sane alhali an yi alƙawarin zaman lafiya da annabi Muhammadu da shawa. amma suna sane aka yaudari annabi aka kawo annabi farmaki aka yaudare shi suna sane ba su sanar da annabi ba kenan sun yi yaudara to shine annabi yace su ma ya halatta a yake su sun sauka da kan a a a a, a ba ni sunan shi alƙawarin da aka yi me yasa yace a maida musu kaidin su kansu saboda kamar sun yi mubashara kamar sun aikata ne tunda da sanin su da yadda su aka ba aka cutar da musulunci to wannan shine abin da malam ya kawo sai fasali na ƙarshe faslun fi ahkami sallallahu alaihi wasallam fi nikahi wa tawabi'ahu malam zai kawo mana a ƙarshen zadul ma'ad harka ce ta harkar aure da abubuwan da yake bibiye da aure to ga hukunce hukuncen kamar haka abu na farko sabata anhu annahu radda nikaha sayyibin zawajaha abuha wa hiya kariha ibn qayyim ya fara magana da auren dole a musulunci haram ne auren dole kuma idan alkali ya kama auren dole zai iya canja auren zai iya juyar da auren zai iya tsinka auren duk wacce aka aurar da ita a dolen dole a tilas ba ta so in alkali ya zo zai iya wannan hukuncin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari a cikin nikah yace babu fil ikrah tilasta wa mace a yi mata aure hadisin hansa binti khuzam al-ansariya wata bazawara ce iyayenta suka aurar da ita auren dole ba ta so annabi ya ce a mayar da auren hukunci hukunci ina waɗanda ake ba su kuɗin kashewa sai wa auren dole yanzu fati ba za ki aure shi ba nan ya kai ni umra nan ya kai babanki umra yana ta mana hidima bawan Allah na yana ta kashe mana kuɗi saboda ke butulu ba za ki aure shi ba to zan tsine miki albarka in dai ba ki aure shi ba ni zan tsine miki shi kuma uban yanzu in kin ga ki aure shi ba don ubanki wallahi binne sai dai an binne ni a kabari alhaji wa ya saka kai wani abu wa ya saka ta sa akwai masu cewa in kin ga ki aure ni ba wallahi dudu wallahi in baki aure shi ba sai dai an binne ni a cikin kabari to uba ya ce dole sai an yi aure in ba haka ba sai an kai shi kabari akwai wani abu duka wannan abin da iyaye suke yi ba daidai bane ba shari'a bane idan yarinya ta kawo muku wanda ba kwa so ko ba ku yarda da shi ba ku ce wannan ba za a aure shi ba a nemo wani shikenan ku ma kar ku je ku kawo mata wanda ba ta so in kun kawo wanda ba ta so me dalilin ki za ta faɗa sai ce to ba damuwa Allah kawo wani in kuna da wani ku dada kawo mata kuma ku je ku tambayi waɗanda suke auren mata auren dole suna jin daɗin rayuwa da su suna ta kashe su ga sunan kuna gani wani faɗa ne ba a yi wa fi sunani anhu annahu khayyara bikran zawwajaha abuha wa hiya kariya ya zo a cikin sunan hadisan nan na sunan Abu Dawud Ibn Majah Imam Ahmad Nasa'i hadisin Ibn Abbas Albani yace hadisi ne sahihi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba wata yarinya budurwa zabi ubanta ne ya mata auren dole annabi ya ce za ki zauna ki zauna ba za ki zauna ba ki mana magana mu lalata auren yanzu hazo ana ta tambaya akan hukuncin auren dole babu tilas kuma ita ma yarinya ba za ta yi wa iyayenta tilas ba kun san akwai yayan da suke wa iyaye tilas sai kai ma uban a dauko maka wanda baka so a ce kuma dole wallahi in ba shi ba sai rijiya sai ki je ki shiga rijiyar ba za a miki auren ba sai kin kawo wanda aka yarda da shi kai karka mata tilas ita ma kuma ba za ta yi maka tilas ba annabi ya ba ta zabi wa sabata anhu la tunkahu al-bikru hatta tus'adan wa idnuha an taskuta manzo Allah ya faɗa hadisi sahihi ingantacce Bukhari a cikin nikah da Muslim kar a auren da yarinya sai an nemi izininta izininta ta shiru wa qada bi anna al-yatimata tusta'maru har yarinya ma yar marainiya marainiyar yarinya ana neman umarninta yar karama yace amma wala yatimmu ba da ihtilam in ta fara mafarki ta girma ba a yin wannan fadalla ala jawazin nikahi lati mati ashe ya nuna halaccin auren mareniya wa alaihi yadullu alquran kuma shine qur'ani yake nuni duk akwai dalilai akai da lokaci wa fi sunan anhu la nikaha illa bi wali annabi ya nuna a cikin sunan ba a yin aure sai da wali abu dawud da tirmizi ibnu majah ahmad hadisin abi musa duk auren da aka yi shi babu wali bai yi ba la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adal an gane ko ila nikaha illa bi waliyin wa sadaq dole sai da wali wane ne wali wanda zai je ibada yarinya dan ita yarinya ba ta bayar da kanta ba wata budurwa mara kunya da za ta je filin daurin aure ta ce na ba da kaina ba a yi wannan zai nuna maka arrijalu qawwamuna 'alan nisa maza ke sama da mata wa fiha aidan la tuzawwiju mar'atu nafsaha manzo Allah ce kowace mace ma ba ta aurar da kanta ba wata mace da za ta aurar da kanta fa inna zaniyata hiya allati tuzawwiju nafsaha annabi yace mazinaciya ita take aurar da kanta hadisin ibnu majah riwayar abu huraira albani yace sahihi ne ingantacce mazinaciya ita take aurar da kanta da haka duk yarinyar da ta je a ingila ko a america ko a dubai ko a wani guri tana karatun boko kurin ta haɗu da wani saurayi yana so ta ce na baka kaina ba ni sadaki bai yi ba auren dole sai an samu wani wali waye wali ubanta waye wali yayanta waye wali ɗanta idan ba sa nan sai da izininsu da yardarsu da haka kuskure ne ku je ku aurar da 'yar mutum yana raye bai ba da izini ba kar ku yi wannan jahilcin dole sai yayi magana amma in ma'aukaci ne sai a samu wakilcin yayansa da kannansa idan kuma an fahimci zalincin sa akai to sai a samu wakilcin alkali ko kuma yayansa ko ubansa amma mutum ya haifi ya ya gama wahala akan ta kurin wani ya zo ya ce an aurar da ita ba zai yi ba ku kula da wannan ya ku yan uwa wa hakama anna almar'ata idza zawwajaha waliyani fahiya lil awwali to sai kuma macen da waliyai guda biyu suka aure da ita wani waliyin kanin babanta ne a kurna yake ga can wani waliyin kuma mai yaji da tattasai yana mariri wancan ya bayar da ita wancan ya bayar da duk aka daura mata aure wancan yana jin nima wali ne wannan yana jin nima to waliyai guda biyu sun aurar da yarinya daya an zo rikici yanka ta za a raba ta gida biyu a'a annabi ya ce to ku nemi waliyin farko wanda ya fara aurar da ita sai na biyu ya haƙuri kawai aure ya tabbata ga waliyin farko wa sabata anhu annahu qada fi rajulin tazawwaja wa lam yafrid laha sadaqan wani kuma aure yayi bai ambaci ma sadakin ba nikahu nikahu tafwidi ya aure ta bai fallanta mata sadaki ba wa lam yadkhul biha hatta mata amma kuma bai tare da ita ba har ya mutu ya aure ta bai ambaci sadaki ba kuma bata tare ba ya mutu amma dai an sanar a duniya ita matarsa ce annaha anna laha mahru nisa'iha la wakasa wala shatata ibn al-qayyim yace to irin wannan sai a bata sadakin irinta mata irinta abinda suke ci sai a duba iya daidai abinda za ci a bata babu ragi ba ƙari shi ne la wakasa wala shatata la nuqsana wala ziyada kenan wala hal mirasu to kuma tana da gado ana yawan tambaya ai ya aure ta ai bata tare ba ya mutu to ai matarsa ce walahal mirasu tana da gado tunda a lokacin da ta mutu dai a lokacin da ya mutu dai sunanta me matar wani sadaki za a bata sadaqul misli akwai wani kaulin cewa za ta samu rabin sadaki anan kuma ibnu qayyim yace za ta samu sadaki irin na mace irinta magana gado a bata wa alaiha al'iddatu arba'ata ashirin wa ashira kuma za ta yi mai takaba ana tambaya ai ya aure ta ai bai ta tare ba ma kuma ya mutu za ta yi takaba eh ibn qabi ya faɗa za ta yi takaba kamar da riwaya ta zo Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i dukansu hadisin ibn Mas'ud Sa'al Albani wa fi sunan Abi Dawud annahu qala li rajulin a cikin sunan Abi Dawud annabi ya ce wani mutum idan idan uzawijuka fulana kai zan auren maka wance قال نعم يتي إيه يا النبي وقال للمرأة سي النبي يتي وما ترى أترضيني أن أزوجك فلانا كين يدان أورا ميكي واني تو كاغا زان أورا مكا واني كاغا أن سند دشي ita ma da za a aura mata wani sai ya ce mata ke yaya in aura miki wani kenan ashe mata suna da yancin a tambaye su wa za a aura musu irin abin da ake a da a gargajiya kawai yarinya ba sani ba sai ta yi ta ji ana cewa wance ki je ki yi wanka yau da yamma za a kai ki dakin ki baba ina za ni an miki aure ba zai yiwu ba amma yayan daɗin masu albarka ne ba mamaki kakanninmu a haka suka haifi iyayenmu ma wallahi ba ta taɓa ganin mijin ba malam babu hira fa ko zance su ba sa yi ya ba zan faɗa ba kaji sai na gama zai wani ɗage ɗagen takardar sai na gama a yau mun ce za mu gama ku daina aurar da mata ba ku sanar da su ba duk biyayyar da yar take maka haka kurin mutum ya ga wani sai ce na baka yata ba a nemi shawararta ba ba a gaya mata ba tana da ra'ayi yanzu abinci fa mutum halal ne Allah ya halatta masa amma yana da ra'ayi ya zaba miji ma da zaki aura halal ne kina da ra'ayi ki zaba kai ma namiji haka kurin babanka sai ya ce sai ce wane eh to akwai yar gidan babban kawanci ta girma ta gama sakandare eh baba to maza maza ka je ka abin nan za a aura maka ita to wai shi kuma baba ba a jayayya da shi ya zo ya kuntuma maka rasa inda za ka je ba inda za ka je ka nemi shawara an gama wani ya gaya mai yace wallahi malam haka aka aura mai ita malam na tsane ita yace abun yana yace wallahi malam in na ganta bakin ciki nake gani a gidan nan yace saboda ba na da ra'ayin ta malam yace yanzu malam abinda ubana yake so shi kawai ya ga ta masa ni dole ta yi min yace rigar babana daban fatawa daban fa wataƙila abin da yake ci daban nima abin da nake ci daban to ku rinka kula ku yi aiki da ilimi ku yi aiki da ilimi na san kauna ce kuma na san biyayya ne ana yi wa iyaye biyayya amma su ma ɗin su rinka kulawa da haƙƙi kun fahimce ni yawa to yanzu kan daman abubuwan ma sai ni haƙuri kawai ai ta karantawa ne amma da mun iyaye ma an fi ƙarfin su ai qalat na'am tace fa zawwaja ahaduhuma sahibahu annabi ya aurar da ɗaya daga cikin su ɗaya sahibin sa da kalabi ya tare da ita walam yafrid laha sadaqan to ba a faɗi sadaki ba to anan gurin kun ji an yi magana sadaki kaza ne ولم يؤتها شيئا ببالك وما فلما كان عند موته sai dab da mutuwarsa tunda shi ya hada auren annabi awwadaha sahmaha lahu bi khaybara sai ce ku dauki kaso na na khaybar ku kai wa wannan yarinyar shine hakkinta to kenan kaga dole a ba'u mace mai sadaki wa atun nisaa saduqatihinna nihla فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فتضمنت هذه الأحكام جواز النكاح من غير تسمية الصداق ابن القيم يقول wannan hukunce hukunce da muka kawo muku ashe ya halatta a iya aure ma ba ambaci sadakin ba kenan a iya kawo waliman aure ba a yi maganar sadaki ba nikahu tafwid kenan amma fa ba wai ai ta zaman auren ba ni sunan shi ba a biya sadakin ba a nan gaba za a biya akwai wani kes da wata mata ta kawo mini wani ya aure ta sadaki amma ba shi da aka zo aka ce to jama'a an daura aure amma fa credit ba shi ba shi aka sa ce credit saboda ba kowa ne gane me credit ba mata ta ce haka muka zauna malam shekaru ya tara min yaya kullum in muka yi fada ce a biya ni kudin sadaki na ya ce ba za a biya ba ta ce to yanzu dai abin da ake ciki malam ya ma sallame ni ya suke ni kuma wallahi malam bai biya ni sadaki na ce kashi to yanzu ya zaya da wannan aure wallahi sai ya biya alƙali za a kai shi ya masa ɗan karen duka sai ya biya kuɗin nan babu magana ya ce wannan kuɗi ya yi ƙwarai kuwa ba magana ce ai ya sake ta sun rabu shikenan a to yanzu shi zai yadda a ce ‘ya'yansa ‘ya'yan zina ne ita za ta yadda shekarun da suke zaman zina suka yi a daina yin jahilci ku ba su kuɗinsu dole ne wa atun nisa sadukati ne nihla dan haka wa jawazu dukhuli qabla tasmiyati ya halatta a tare ma da mace kafin a ambaci sadaki wa istiqrarin mahari al-misli bil mauti idan kuma miji ya mutu bai biya ba to sai a nemi ha misalin irin matar sai a biya wa illam yadkhul biha ibn qayyim ya jaddada fa ko da fa bai sadu da ita ba sai ya bada kuɗi cikakke wa wujubi iddatul wafa kuma dole ne ai takaba shine iddatul wafa wa illam yadkhul kuma koda miji bai taba saduwa da mace ba ya mutu to sai ta yi mai takaba kuma za ta ci gado wa bihi aqad ibn mas'ud wa ahli iraq shine ra'ayin ibn mas'ud da mutanen iraq wacce zammana jawazu tawalli tarafai al-aqli kuma kisa ta nuna mana wato ana iya tawalli a dauki nauyin daura auren mace wani babba kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ko alkali zai iya yi wa yafi an yaqula zawwajtu fulanan bi fulana ya ya ce na aurawa wance wane na aurawa wane wance muktasiran ala dalika kuna ya takaito akan haka dama me yayi aure abin da yake aure shine a samu waliyi sannan a samu sadaki sannan kuma a samu shaida eh ai kwari kuwa da matar da za a aura gaskiya ne da kuma miji shi ma mala kwarai da gaske to wa amara man aslama wa tataw aksar min arba an yaktar min huna arba'an mutumin da yake da mata 20 ko 30 saboda arne ne shi ai su ka san ba iyaka ai ba ka'ida ko nawa zai tara da sunan mata to wuf sai wata ran yazo ya karbi kalmar shahada to ya za a yi dole hakura ya je darje ya zabi hudu a ciki ya zabi hudu sune na halal ba fa sabon daurin aure za a yi ba Allah ya yarda da wancan daurin auren da aka yi ana kafircin amma ya zubar da sauran ya za a yi hajiya to sai an jima ni yanzu ne musulmi ne su sha kukansu su gama inda dan abun alheri ya musu isani ci gaba amma mutum ya musulunta kuma ya ci gaba da zama da mata goma mata ashirin a'a to wannan yana daga cikin matsalolin da ake samu da maguzawa in aka je musu wa'azi kalma dan karamin yaro da bai yi karatu mai zurfi ba ya je wa'azin maguzawa ustaz ne shi ma ya tafi ka je ka musuluntar da mamaguje ya yi jika da kai sai an gama zai ce to akar makallahu muna da mata ashirin da biyar ya za a yi wanda bai karanta ce a ai mata ka ne ai ai mata a cewa za a yi ya zaɓi guda hudu saura kuma ya ba su haƙuri wannan shi ne shari'a wa amara man aslama ta ta uktani an yaktara ihdahuma to ga wata tsayar da suke a jahiliya mutum kawai sai je auriya da kanwa ka auriyar in kanwar ta taso ka daɗa haɗawa da ita duk a gida kuma qur'ani ya ce wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf ba hada ya da kanwa ba a yi to wannan ya hada ya da kanwa kuma sun yarda tunda kafirci ne to kuma ya musulunta ya za a yi annabi ya ce zabi daya ko karamar ko babban ka san yadda za ka yi fa tadammana sihhata nikahi kuffar wannan kissa tana nuna mana ashe auren kafirai ya inganta auren da aka yi a coci ko auren da aka yi a maguzanci kafin a musulunta sai aka musulunta ba a ce in an musulunta sai an maimaita ba wa annahu yaktaru man yasha'u min min sawabiqi wal lawahiqi sai ya duba wanda ya ga dama min sawabiqi wanda suka fara zuwa su uwar gida kenan wal lawahiqi wanda suka riska su amarya sai ya zabi wanda zai zaba ci wa huwa qaulul jumhur shine ra'ayin jumhurin malamai wa zakara tirmidhi wa hasanahu anhu anna al abda idza tazawwaja bighairi izni mawalihi fa huwa ahir tirmidhi ya kawo hadisi ya inganta hadisin cewa duk ba wanda ya je ya yi aure ba tare da izinin mai gidansa ba ya zama ahir ahir fajir ya zama fajiri ya zama ya yi zina intaha kenan dole bawa zai yi aure ba tunda yana karkashin wani sai ya nemi izinin mai gidansa kafin ya yi aure malam ya ce wallahu a'lam wa ahkam walhamdulillahi rabbil alamin allahu akbar alhamdulillah Allah ya cika mana buri mun gode masa tabaraka wa ta'ala wannan shine ƙarshen littafin Zadul Ma'ad na Ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama jama'a mun fara wannan karatu a wannan littafi a wannan masallaci na Ihya Sunna a kofar Nasarawa ranar 26 ga watan hudu shekara ta 1439 26 ga watan hudu shekara ta 1439 wanda ya dace da lissafin Turawa 14 ga watan Januwari shekara ta 2018 14 ga watan Januwari 2018 wannan shine ranar da muka fara wannan karatu kuma ranar Lahadi an kammala wannan karatu a yau 16 ga watan 6 16 ga watan 6 shekara ta 1447 daidai wanda kuma ya dace da lissafin Turawa 7 ga watan 12 shekara ta 2025 kenan wannan littafi mun karanta shi a shekara takwas da wata biyu shekara nawa takwas da wata biyu alhamdulillah Allah mun gode maka da yawa akwai yan uwanmu da sun mun mutu a hanya da yawa yan uwanmu da Allah ya dauki da su muka fara da karatun nan wasu ma mun muka ba su littafin nan yau gashi Allah ya kai su kabari mu kuma mun iya jinkirta mana shekara takwas ba kwana takwas bane wannan shine khulasa muktasar samari na littafin zadul ma'ad na ibn al-qayyim da haka na muku ijaza dalibai wanda kuka zauna muka yi wannan karatu kuma ku je ku karantar ku fafata a je a yi Allah ya sa albarka muna addu'a wannan masallaci na ihya sunna wa ikhwadul bid'a a cikin wannan unguwa kofar nasarawa a garin Kano Allah ya masa albarka Ƙaramin masallaci mai albarka an yi littafai da yawa mun karanta samu a kamun jana'iz anan tun daga farko har ƙarshe mun kuma karanta wannan littafin man kusa sabzadul ma'ad daga farko har ƙarshe a cikin wannan shekaru akwai limami da masallacin na Allah masa rasuwa malam Hassan akwai su a ba ni sunan malam malam Hassan ai da mamman da eh Allah ya ji kan mamman da bana mantawa farkon fara karatun nan shi ya tafi da shi da wasu daga cikin uwa da ba zan iya faɗan sunansu yanzu ba suka same ni cewa don Allah mala a taimaka a sa mana karatu a nan masallaci kullum muna zuwa karatun nan suna halarta yau duk ba sa nan Allah kai musu ladan kabarin su amma la Hassan liman gangaren kullum yana nan bayana duk karatun da ake yi da shi ake dattijo lafiyayye mai qur'ani da karfin jikinsa Allah ya dauke shi shi ma yau bayana da sauran 'yan uwa mata da mazaje da mutanen unguwa da 'yan uwa da ɗaliban ilimi da muke tare da su a majalisun nan da yawa na yi ƙoƙarin ƙididdige wanda suka mutu ɗin da ake gamun wasu na manta wasu ba zan iya tunawa ba da yawa waɗanda suka rasu muna fatan Allah ka kai musu ladan kammala wannan littafi cikin kaburrukansu kuma Allah ya ƙara wannan masallaci albarka Allah kuma ya sa alheri ga shugabanninsa da jagororinsa dalibai da suke ta zama muka yi karatun nan akwai waɗanda tun da aka fara littafin nan shekara takwas da wata biyu da su muke in ka gaba su zo ba to ba fa an yi fashi ne ko kuma ba lafiya ko kuma sun yi tafiya dukan Allah ya haɗa mu alada da wanda suka yi fashi duka akwai kuma wanda suke ta bin mu duk karatun da muke yi akwai wanda suke bin mu a wannan kafafen na yaɗa labarai na zamani su ma suna da littafi kamar yadda muke da littafi wasu a ƙasashen waje wasu a wasu ƙauyuka akwai waɗanda sai an yi karatun an ɗora shi a network a garinsu babu network sai sun hau wani dutse sai su sai su downloadin karatun audio ɗin sai su sauke sai su je su kunna a masallacin garinsu ana wannan sharhin suna ji suna na'am na'am na'am duka akwai su muna fatan Allah ya musu albarka Allah ya bamu ladan gabaki daya kuma ni dan uwanku da na karanta wannan littafi a gaban ku ina fatan laifuffuka da nayi da kurakurai da abin da nayi ta bayani ba daidai ba ko wanda ban gane ba ko karancin ilimi ko abin da ya kamata in muku sharhi da bayani sama da yanda na yi muku ina fatan Allah ya yafe mun tauyewa da ni abin da na wuce gona da iri a ciki ko dan fushi ko bacin rai ko damuwa ko gazawa na dan adam ina fatan ni ma kada Allah kama ni da shi ko kuma abin da kuka samu na ilimi Allah ba ku ikon aiki da shi ni ma Allah ba ni ikon aiki da shi Allah ya sa mana albarka so wannan shine karshen karatu wannan littafi mu ko mun kammala insha Allah ta'ala za a ji sanarwa kuma daga baya insha Allah zuwa cikin sabon shekara bayan azumi insha Allah kuma abin ya zo daman daidai ko ba mu kammala ba ma daman zan rufe karatun yau saboda ina da tafiya mai dan tsawo da zan yi to kuma sai ya dace za mu bada hutun karatun kuma an gama littafi insha Allah ta'ala muna addu'a Allah sa mana albarka sai mu daga hannu mu roki Allah mu tawassuli da wannan gama littafi Allah sa mana albarka Allah ka yafe mana kurakuran mu ya Allah wannan littafi da muka karanta Allah ka ba mu lada kurakuran da muka yi Allah ka yafe mana yan uwan mu da suka rasu kafin mu kammala littafi Allah ka yafe musu da mazan su da matan su da manyan su da kananan su wannan masallaci Allah ka sa masa albarka Allah ka sa unguwan nan albarka Allah ka sa alheri a wannan unguwa tunda muka fara karatun nan ba mu taba samun wata matsala ba babu wani abu da muka samu na damuwa ko makota ko mutanen unguwa ko dai ba mu samu matsala ba muna fatan Allah ya saka masa alheri ubangiji duk wanda Allah ka kai sautin nan gare shi lokacin da muke karatu cikin matan aure da dattawa da wanda ba sa iya zuwa nan gurin suna zaune a gefe Allah ka kai musu lada duka kai mana lada ya Allah muna tawassuli da wannan duk bukatar da muke da ita Allah ka sani ka biya mana ya Allah albarkacin wannan littafi da muka karanta da addu'o'i da muka yi a ciki da alherai da muka karanta da ayoyi da hadisan manzon Allah da kaunar da muke wa annabi ya Allah muna tawassuli da shi da abin da muke bukata Allah ka biya mana ba dan halin mu ba ya Allah duk abin da yake damu mu Allah ka yaye mana abin da muke so Allah ka bamu abinda muka rasa Allah ka bamu ubangiji Allah muna nema a gare ka babban rabo shine aljanna muna neman babban rabo shine aljanna ubangiji Allah ka samu yan aljanna ne Allah ka sa mu yan aljanna ne Allah ka sa mu ba yan wuta bane Allah kar ka bar rabon wuta a cikin mu ya Allah Allah kar ka sa mu a wuta ya Allah Allah kada ka sa mu a wuta ya Allah Allah ka sa mu a aljanna Allah muna nema ka bamu kai ne mai bayarwa in ka bamu Allah ba za ka ragu da komai ba ya Allah in ka hana mu kuma ba za ka garu da komai ba Allah ga mu nan mu bayin ka ne a bakin kofar ka muna neman taimakon ka muna neman agajin ka muna neman tallafin ka muna neman rufin asirin ka muna buƙatar tausayin ka muna buƙatar jin ƙayin ka ya Allah muna buƙatar jin ƙayin ka ya Allah ya Allah ka amsa mana yan uwanmu da za a rufe karatun nan ba sa nan Allah su ma ka amsa musu wannan addu'a duk wanda yake halatta wannan majalisi baya nan za mu rufe ya Allah ya Allah ka kai masa wannan lada Allah ka kai masa wannan lada ya Allah muna roƙo ga wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka kare mu da tashin hankali Allah ka kare mu da bala'i Allah ka kare mu daga fitina ya Allah duk wanda yake neman ya wargaza zaman lafiyar mu a ƙasar nan Allah kakka biya masa bukata Allah kakka bashi nasara Allah ka tsare mana mutuncin mu ka tsare mana addinin mu ka tsare mana kasuwancin mu ka tsare mana rayuwar mu Allah ka tsare mana kasar mu Allah ka tsare mana shugabannin mu ya Allah duk abin da zai wargaza mu ya Allah karka kawo shi ka ba mu lafiya zaman lafiya da musulmin mu da wanda ba musulmin mu ba da talakawan mu da attajiran mu da masu mulkin mu da mabiyan su ya Allah ka ba mu alheri a wannan ƙasa ya Allah kada ka ba da nasara ga waɗanda suke makiya gare mu da na cikin ƙasar da na wajen ƙasar da wanda muka san su da wanda ba mu san su ba ya Allah duk wanda yake shirin ya ci abinci wajen wargaza Najeriya Allah ka matar da shi da yunwa duk wanda yake so ya ci abinci dan ya jefa Najeriya cikin tashin hankali Allah ka sa ya mutu da yunwa Allah karka biya masa bukatarsa Allah muna cikin tashin hankali a wannan ƙasa muna cikin damuwa a wannan ƙasa muna cikin tsoro a wannan ƙasa muna cikin ainihin wato damuwa ta rashin tsaro a wannan ƙasa da talauci da yake damu mu a wannan ƙasa da rashin ainihin kwanciyar hankali da yake damu a wannan ƙasa ya Allah muna tawassuli da wannan gama karatu Allah ka yaye mana wannan bala'i Allah ka amsa ba dan yawan mu ba Allah ka amsa ba dan karfin imanin mu ba Allah ka amsa ba dan mun isa ba ubangiji Allah ka jikan mu gaba daya Allah ka mana rahama gaba daya Allah ka tausaya mana gaba daya ya Allah kai ne mujibu da'awati kai ne sami'ud du'a'i amman yujibul mutarra idza ja'ahu wa yakshifu su'a Allah kai ne mai amsa wanda yake cikin matsi wanda yake cikin tsanani wanda yake cikin kunci ya Allah ka amsa mana wannan jiha ta mu ta Kano ya Allah ka bamu lafiya zaman lafiya Allah ka yalwata mana alheri a wannan jiha ka kawo mana albarka a wannan jiha ya Allah barazanan da ke fuskanta mu a wannan jiha ta Kano a wannan kwanaki Allah ka yaye mana Allah ka kawo mana ƙarshe Allah ka kawo mana ƙarshe ya Allah duk waɗanda suke so shigo mana wannan jiha ta musu cutar da mu Allah ka ba su nasara Allah ka tsare su Allah ka tsare su daga waje Allah ka tsare su daga waje Allah kar ka ba su daman shigowa ya Allah ka tsare mana dukiyoyin mu ka tsare mana masu kuɗin mu ka tsare mana manyan mutanen mu ka tsare mana malaman mu ka tsare mana imaman mu ka tsare mana shugabannin mu ubangiji Allah kar ka bari wasu su zalunce mu ya Allah Allah ɗauki ɗaiɗai da sace-sacen ɗan adam da ake a wannan ƙasa a wannan arewacin ƙasa Allah karka bashi a wannan jiha ta Kano Allah karka bashi a wannan jiha ta Kano ya ubangiji da sauran jihohi ba mu ba wanda Allah ka jarabe su Allah su ma ka yaye musu Allah ka yaye musu Allah ka yaye mana Allah kwanta mana da hankali ya Allah ka ba mu shugabanni masu tsoronka masu tausayi masu jin kai waɗanda za su lura da halin da ake ciki su taimaka Allah kuma ka bamu masu jin nasiha ka bamu waɗanda in an yi musu nasiha su ɗauka ubangiji Allah karka kashe mu cikin damuwa karka kashe mu cikin baƙin ciki karka kashe mu cikin talauci ya Allah ubangiji ka kashe mu muna da imani ka kashe mu muna da musulmi ya Allah ka azurta mu da sun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya fitintunun da ake kokarin kullawa a wannan jiha ta Kano rikicin addini rikici na aqida da tayar da hankali kawo fada tsakanin musulmi da musulmi ya Allah karka ba su nasara ya Allah kada ka ba da nasara ya Allah duk bambancin aqidun mu ka zaunar da mu lafiya ya Allah duk bambancin fahimtar mu ka zaunar da mu lafiya ya Allah duk wanda yake nufin wani da shari a cikin mu Allah ka shirye shi Allah ka shirye shi Allah ka ganar da shi Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu cika da imani ya Allah kai kace mu roƙe ka kuma ya Allah mun roƙe ka Allah ka ji kan mamatanmu Allah ka ji kan iyayenmu Allah ka ji kan malamanmu Allah ka yi musu rahama Allah ka rangwanta musu Allah ka yalwata musu ya Allah ka hada mu da su cikin rahamarka ka hada mu da su cikin jin kayinka ka hada mu da su cikin tausayinka ya Allah mun sani kai mai bayarwa ne ya Allah mun sani kai mai bayarwa ne ya Allah mun sani kai mai haƙuri ne ya Allah mun sani kai mai jin kai ne ya Allah ka duba halin da muke ciki ka biya mana bukatunmu Allah kai mana baiwa da gidan aljanna kai mana baiwa da rayuwa mai daɗi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin ya Allah duk kasar da ta yi niyyar ta yaƙe mu Allah ka bata nasara Allahumma rudda kaida hafi nahriha Allahumma rudda kaida hafi nahriha Allahumma rudda kaida hafi nahriha Allahumma khawifhum bi rahmatik Allahumma zalzil al arda tahta aqdamihim Allahumma zalzil al arda tahta aqdamihim ya Allah duk wanda aka shuka a cikin mu dan su kawo mana bala'i ya ubangiji Allah ka sa mu gane su Allah ka sa mu fi karfin su ubangiji kakka ba su nasara akan kwangilar da suka dauko ubangiji mun zaɓi zaman lafiya a Najeriya mun zaɓi kwanciyar hankali a Najeriya ya Allah duk wanda zai kawo mana rikici ko a addini ko a siyasa ko a zamantakewa ko a makotaka ko a kasuwancin mu ko a menene Allah ka fi mu sanin sa Allah kai mana maganin sa ya Allah kai mana maganin sa Allah ka ciyar da sunna gaba Allah ka ciyar da da'awar tauhidi gaba Allah ka ciyar da sunna gaba Allah ka ciyar da da'awar tauhidi gaba ubangiji ka matar da mu akan imani ka matar da mu alal islami ka ƙara mana son alqur'ani ka ƙara mana son sunna ka taimaki sunna ka taimaki alqur'ani ka taimaki da'awar tauhidi ya Allah ka kaskantar da duk da'awar da take faɗa da sunna ka kaskantar da duk da'awar da take faɗa da tauhidi ya Allah ka hada kawo kan musulmi akan daidai ka hada kawo kan musulmi akan daidai Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alha al-waritha منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا الله دعاء بندي فكر فهم كسام فكر فنسا الله دعاء بندي فكر فهم كسام فكر فنسا الله كسام فكر فنسا لوشي الله كسام فكر فنسا لوشي الله كسام فكر karfin cuta ubangiji ka bamu lafiyar da zamu bauta maka ka bamu lafiyar da zamu bauta maka ka bamu arzikin da zamu ci mu sha mu taimaki wani ya Allah ka nesanta mu da talauci ka nesanta mu da matsi ka nesanta mu da kuncin rayuwa ya Allah ka bamu yadda zamu rayu Allah duk wanda bai da shi a cikin mu ka bashi wanda bai da aiki ka bashi aiki mai neman aiki ka bashi aiki mai aikin ka tsare masa aiki yan kasuwan mu Allah kai musu albarka ma'aikata gwamnatin mu Allah ka sa musu albarka Allah ka ɗaukaka wannan ƙasa ta mu ka haɓaka kasuwancinmu ka haɓaka nomanmu ka haɓaka sana'armu ka haɓaka iliminmu Allah ka bamu ikhlasi Allah ka bamu ikhlasi Allah ka azurta mu da yi dan kai Allah ka azurta mu da yi dan kai Allah ka raba mu da yi dan wani Allah ka raba mu da yi dan wani ubangiji ka yafe mana kurakuranmu Allah mu masu laifi ne Allah mu masu laifi ne Allah mu masu kuskure ne muna neman afuwarka Allah ka hada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ranar tashi alkiyama a cikin aljannatul firdaus ya Allah ka hada mu da makotaka da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rabbi ya rabbi ya rabbi fir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin allahumma inna nas'aluka aljanna wa na'udhu bika minan nar allahumma inna nas'aluka aljanna wa na'udhu bika minan nar allahumma inna nas'aluka aljanna wa na'udhu bika minan nar allahumma irfa درجاتنا ومهوباتنا وادخلنا الجنة مع الأبرار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا سوءا إلا سربته ولا أسيرا إلا يسرته ولا غائبا إلا إلا أرددته ولا حيران إلا دللته ولا حيران إلا دللته ولا حيران إلا هديته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا دعاءنا اللهم تقبل منا دعاءنا ومهوباتنا وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله أليما استر أوراتنا وآمن روآتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته